من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي أنواع السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau muna ashirin ne da takwas ga watan biyar watan jimadar ula ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda kuma ya dace da ina jin 19 ne ko 19 ga watan 11 hijiran miladiya 2025 shi gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma dan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 152 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu tashi a farkon aya ta 153 fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wallazi na aman isbiru ista'inu bi sabri wa sala wanda kuma yau wannan shine darasinmu na 40 daidai a cikin suratul baqara kafin mu shiga karatu akwai yan uwa da suke bukatan addu'a na farko akwai shi almu'assis na wannan wuri a wanda yake mahaifinmu alhaji ibrahim aliyu mai zare wanda kowa ya san inda yana nan za a ganshi a nan a zaune akan kujera wanda ya yi tafiya zuwa kasar indiya zuwa asibiti muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya dawo da shi lafiya Allah kuma ya sa a yi wannan tafiya cikin sa'a Allah ya ƙara mishi lafiya da dukkanin marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya kuma Allah ƙara mana lafiya da imani da wadata sannan akwai wani ɗan uwa da mazaunin majalisin wannan tafsiri ne kusan duran laraba ana tare da shi wanda shi ma ya tafiya zuwa Legas a bisa waɗansu dalilai watakila ko na kasa in gari ya yi zafi sai a canja wuri ko to muna fata Allah sa tafiyar ta zama alkhairi akwai wanda ya sanar da ni shi ma yar uwar mahaifiyar shi ba lafiya ne ko in ba na manta ba muna addu'a Allah ta'ala ita mai ba ta lafiya Allah ya sa ya zama kafara da dukkanin sauran marasa lafiyar mu gaba daya kamar da na faɗa za mu tashi farkon aya ta 153 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kai tsaye za mu shiga karatu insha Allah wa billahi tawfiq وعليه التقلان ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi kira zuwa ga masu imani kamar da Abdullahi bin Abbas yake faɗa Allah ƙara masa yadda yace duk inda ka ji Allah ya ce ya ku masu imani yana kiran su ne don ya sanar da su abin da za su aikata wanda zai amfane su duniya da lahira ko zai hana su wani abu da in suka hannu wannan hanin shi ma zai amfane su duniya da lahira a nan allah ya kira ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku masu imani ista'inu bisabari wasala ku nemi taimako bisabari ta hanyar yin haƙuri wasalati da kuma yin sallah inna allaha ma'a sabirin lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu haƙuri a wannan aya Allah ya kira ababe guda biyu cewa suna cikin ababen da ake neman taimakon Allah da su ya faɗa a baya cikin wannan sura mai albarka wasta'inu bis sabri was sala wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratu illa إلا على الخاشعين a wancan ayan Allah ce ku nemi taimako da haƙuri da kuma sallah wa inna halakabiratun lallai ita sallan ko lallai haƙurin ko kuma dukansu guda biyun kamar da duk a larabci yana halatta wa innaha bi ma'ana wa innahuma lakabiratun lakabiratani dukansu biyun ababe ne masu wahalan gaske illa alal khashi'in sai fa kaɗai ga masu khushu'i masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ko mu ce wa innaha lakabiratun damirin yana komawa ila aqrabil mazkur wanda ita ce as-sala anan Allah da ya kawo hakuri da sallah sai ce inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri to kaga anan mutum zai gane cewa dukkanin rayuwa gaba ɗaya kaf ana cin nasara ne ta hanyar hakuri idan aka yi hakuri a hada kuma da addu'a addu'a kuma ita ce sallah babu addu'a mafi girma kamar sallah dama kalmar as-salatu a luggan larabci shine addu'a shine ma'anan sallah da larabci ya ka ce as-sala ana nufin addu'a to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ku nemi taimako ta hanyar haƙuri da kuma sallah inna Allah ma as-sabirin yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallama ruwaya ingantacciya cewar kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza hazabahu amrun sallah idan misali manzon Allah alaihi salatu wa salam wani abu ya dame shi ya shiga cikin halin damuwa sai ce sayyidina bilal a rishina biha ya bilal bi ma'ana ka sanyaya mana wannan damuwan da sallah ba abin da ke sa annabi ya samu nitsuwa ya samu jin daɗi kamar in yana cikin sallah wani kuma in yana sallan ne ma yana cikin tashin hankali duk lokacin da kake sallah da ainihin kana sauke nauyi to ka samu matsala ka yi sallah a matsayin kana son sallah wani shi sallah gaba ɗaya damuwa ne a gunshi sai ce bari mu sauke nauyi dama ta dame ni kenan bari in sauke mishi kayan shi wannan kalmar kuskure ce ina fata an gane shi Allah baka masa ibada dan ka sauke nauyi kana masa ibada ne dan kana kaunan shi kana ganin girman shi kun fahimci wannan abin da kyau ai idan misali kai mutumin kirki ne mai kyauta a lokacin da kai kyauta kafi mai wanda ya karba jin daɗi haka da ko ba haka ba duk wanda yake da alheri to a lokacin da yake alherin daɗi yake ji to ya zama a lokacin da kake bauta Allah daɗi kake ji amma kana bauta mishi a matsayin ka takura bari mu sauke mishi kayan shi ya ɗora mana nauyi to lalle ka samu matsala imanin ka na buƙatar ainihin sabis da garan bawul an gane ko yana buƙata masa juyen bakin mai to shi yasa malamai suka ce Allah ce inna Allah ma'as sabirin a can kuma ce wa inna halaka biratu lalle sallah aba ce mai wuya illa alal khashi'in sai fa ga masu ainihin takawa shi yasa a cikin suratul tauba Allah da yake magana akan munafukai yan yi cewa sallah tana musu wahala aran ma za ka yi kawo aya
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله
ولا يأتون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
sai suratul nisa kuma akwai wuta
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Allah saka da alkhairi wato kaga dan gari kenan ko ba haka ba inda ba kawai qur'ani ne ba zai kawo ba sai dai kalle ni Allah kara albarka a ramma Allah subhanahu wataala cikin waɗannan ayoyi sai ya faɗi cewa mutum ya zanto yana jin kasalan sallah alamu ne na munafunci a suratu ainihin at-tauba yace wala ya'tuna salata illa wa hum kusala ba sa zakke wa sallah face suna kasalallu sallan wahala take musu wala yunfiquna illa wa hum karihun ba sa ce da dukiya kuma face suna kaman an takura musu a zuciya ba sa son abu suna ganin an matsa musu lamba an ce su ba da zakka an matsa musu lamba an ce su yi sadaka na nafila wala yunfiquna illa hum karihuna a cikin kuma suratu an-nisa yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala idan suka miƙe za su yi sallah sun munafukai suna yin ta ne a cikin kasala to kaga Allah ya siffanta ka da munafunci kaga akwai hatsari to shi sa ibada ka ɗauke ta a matsayin dama shi Allah subhanahu wata'ala muna bauta mishi ne hubban wata aziman hubban saboda son da muke mishi wata aziman da kuma ganin girman shi da muke to wannan shine ibadan da Allah ke so ita ce ibadan da kuma Allah ke karba kar ka zamo cikin wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa eh suna yi ne ma dan mutane su gani kar a ce ba ma sallah haka wani ya ce gwanda fa mu yi sallan nan idan ba ka sallah ai ka mutu ba za su ma sallah ba wallahi a gaba na yi wannan magana wa in ba ka sallah in ka mutu ba za su ma sallah ba ke sa Allah ce ra'unan nasa wala zkuruna Allah illa qalila ba sa ambaton Allah sai dan kadan a cikin sallah in ka ga yayi sallah a nitsaye to jam'i yake bi in dai ba a jam'i ba to sallar shi babu nitsuwa kuma in ma a jam'i ne na jin haushin limamin ya ja dogon sura dan me a sallah za a karanta wal fajiri in banda takura mutane ga yin naɗe na kalkausa to kaga wannan yana da hatsari kwarai da gaske Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah ma'as sabirin lalle Allah na tare da masu haƙuri in an ce Allah na tare da masu haƙuri wani irin tarayya ake nufi tarayyar Allah game da bayi ya kashi biyu akwai inna Allah ma'as sabirin kaman irin wannan da irin inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun ayan ƙarshe a suratu an-nahl Allah subhanahu wataala ce yana tare da masu takawa yana tare da masu ihsani yana tare da masu hakuri malamai sun kasa wannan ma'iyya din kala biyu Allah na tare da mummunai awliya'ullahi shine ma'iyya khassa bi aunihi wa tawfiqihi wa ta'yidihi wa hifzihi lahum suka ce Allah na tare da su ne ta hanyar ba su kariya ta hanyar musu taufiki ta hanyar karfafansu ina fata an gane shine tarayyar da ake nufi Allah na tare da su cikin duk abin da suka sa a gaba Allah na musu taimako yana ba su agaji yana kuma karfafansu sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yana ba su kariya daga dukkanin makirci mai makirci yana ba su kariya daga dukkanin sharri mai sharri ita ce ma'iyyan da ake nufi ba wai ga su ga Allah ne suna zaune a wuri ɗaya ba da aka ce Allah na tare da su a ma'iyya ce khassa akwai kuma ma'iyya amma to wannan ma'iyya din kuma ma'iyya ce ammatu li jami'il khalqi Allah na tare da dukkanin halittu gaba daya yana tare da musulmi yana tare da ainihin kafiri da fasiki da mummuni da dan giya da karuwa da liman da aramma da kowa wannan wace irin ma'iyya ce sai suka ce wannan ma'iyya ce bi ilmihi wa qudratihi wa ihatatihi bihim yana tare da su bi ilmihi da jin shi da ganin shi da ilimin shi Allah na tare da kai fiye da jijiyan wuyanka kusancin Allah da kai ya fi kusancin jijiyan wuyanka da kai ina fata an gane wace da an ballata mutuwa za ka yi to kusancin Allah da bawan shi ya fi irin kusancin da ke tsakaninka da igiyan karan karma da ke wuyanka sannan Allah na tare da kai ta hanyar ikon shi yana da kudura a kanka sannan Allah ya kewaye ka a cikin duhun dare ne a hasken rana ne an kulle kofa ba kul Allah yana nan a wurin amma da ilimin shi da jin shi da ganin shi wanda ita ce aqida ta sahabbai ita ce aqida ta ainihin tabi'ai da atba'u tabi'ina a immatul arba'a gaba ɗaya kaf da Abu Hanifa da Imam Malik da Shafi'i da Ahmad rahmatullahi alal jami gaba ɗayan su wanda ita ce aqidar su aƙidan Allah na ko ina aƙida ce sabuwa da waɗannan malaman ban santa ba kun fahimci na abin da kyau to shine inna Allah ma'as sabirin yana tare da masu haƙuri ta hanyar taimakon su ta hanyar ba su kariya ta hanyar karfafan su ta hanyar ba su tawfiki cikin duk abin da suka sa a gaba irin wannan ma'iyya ita ake nufi a wannan aya Allah sai ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat Allah na jan kunnen mutane ya ce ku ce ga waɗannan da aka kashe su a tafarkin Allah wajen ɗaukaka addinin Allah kar ku kira su da amwatun matattu bal Allah ce bari ma dai a haya'un rayayyu ne walakin la tashuru sai dai kash ba ku sani ba ba ku da shi'uri cewa rayayyu ne wannan na daga cikin ayan da ke nuna falalan shahidai wanda suka samu shahada a wajen daga addinin Allah ba wanda suka samu shahada wajen daga kabilanci ba ko kuma daga abin da su suka sa masa suna jihadi amma a wurin Allah wannan ba sunan shi jihadi ba ina fata an gane dan abin da ke da hatsari shine haka kawai mu taru a wannan masallaci mu yi mitin mu dauki makamai wai za mu yi jihadi to ba sunan shi jihadi ba sai da za mu yi fitina za mu tada zaune tsaye kun fahimci wannan abin da kyau mu hana kanmu zaman lafiya mu hana kuma mutane zaman lafiya kuma ba mu samu yarda a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba ita jihadi ba haka kawai ake tashi daga bacci ba saboda ka shiga cikin kunci da damuwa ka ce za a yi jihadi an gane ko ka sa a koni yau bai kyata da yaƙi ba kowa ma ya mutu tun da shi ya mutu kowa ma ya mutu kawai ya mutu na mutuwa a ne ma'anawiyya ba mutuwa hissiyan ba akwai wanda zai ce maka shi inda za a bashi kaho ma zai hura duniyar ta tashi kowa ya huta wa ya ce maka huta za ka yi ka mutu ina fata an gane ai in baka shiga aljanna ba nan shine hutun ka ai kun fahimci wannan abin da kyau duk halin da kake ciki na kunci da damuwa da talauci da bala'i wallahi in baka bi Allah ba to wannan ita ce rayuwa duk wahalan da kake sha duk daɗin da kuma kake ji in dai kana bin Allah to nan ba rayuwa kake ba kun fahimci wannan abin da kyau duk wanda ya bi Allah to rayuwar da yake a nan in ya fi kowa jin daɗi a duniya sunan shi dan wahala Allah shi yasa ya ce wa mahadil hayatud dunya illa lahawun wa la'ibun wa inna daral akhirah الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون
Allah ce wannan rayuwar duniyan fa ba komai bane face lahawun wa la'ibun wargi ne da wasa Allahu da Allah'ib daga cikin bambancin su shine shi Allahu wasa ne da ba amfana da komai shi kuma allahib wasa ne wanda a cikin shi dai akwai amfani kun gane bambancin abun idan ka ɗauki misali kamar masu ƙwallon ƙafa da 'yan basketball ana ce musu allahib bilkurra allahib don a cikin wasan akwai riba riban da ake samu na farko akwai motsa jiki yana da amfani ga lafiya sannan kuma ana samun kuɗi haka ne ko ba haka ba kaga wasa ne yana da amfani ko da a duniyance ne shi kuma allahu babu wani amfani kamar karta a zauna a ta karta tun daga safi har dare wannan ba hauka bane ba wanda dan kwallon shi zai samu kuɗi ina fata an gane ko a ta buga lido to allahu kenan amma allaib wasa ne wanda yake kila akwai amfani a ciki to rayuwar duniya kamar haka yake idan ka kalli duniyar nan ku za ka gane gaba ɗaya kamar fim ne idan ina gaya mutane wallahi idan mutan najeriya na da hankali babu irin wa'azin da allah bai mishi ba ni babu abin da na ɗauke shi fim a najeriya ya ban tsoro kamar rayuwar janar buhari ban gane ko kun gane ba yanzu ina yake ya tafi ya zama yadda ka san ka sa kasat ka kalla fim ɗin ya ƙare an gama an cire haka duniya take duk farin jinin shi nan da ya yi ya zamo tarihi ba za ka je gan shi a kaduna ko a daura ba ya rasu har abada ko ba zai dawo ba to wallahi duniyar nan kai a hankali duk abin da kake ji da shi za ka zo ka zamo tarihi a ci allah ji kanwa ne ji ana wani taro shekaran jiya ne na gani ana wani taro ga wasu 'yan majalisa na zazzaune sai aka ce najeriya wani ce sai buhari ya manta ya saba fada ne to najeriya ce sai buhari sai aka fashe da dariya shi ma sai na fashe buharin ya rasu kun fahimci na abin da kyau to wannan duniya allah ce wa inna daral akhirata lahiyal hayawan tabbas rayuwar lahira ita ce cikakkiyar rayuwa shine al hayawan al hayatul kamila yace amma law kanu ya'lamun ina ma da mutane sun sani amma kash mutane ba sa ganewa to annabi ya faɗa cikin hadisi ce babu wani mutum da zai bar duniya ya koma ga Allah ya yi fatan ya ƙara dawowa ya koma ya dawo ya koma sai wanda ya samu shahada ina fata an gane wanda ya samu shahada shine Allah zai magana da shi kamar da tabbata cikin hadisin bukhari annabi ya ce da jabir dan abdullahi babu mutumin da ya bar duniya ya koma ga Allah Allah ya magana da shi babu tafinta sai mahaifinka abdullahi kenan baban jabiru ya ce Allah ya yi magana da babanka babu tafinta shi da Allah Allah ya mishi magana Allah ce da shi me kake bukata ya ce a maida ni gidan duniya in sake zuwa a yaƙi in samu shahada ina fata an gane yasa Allah ke cewa kar ku ɗauki cewar waɗanda suka mutu a tafarkin Allah amwatun matattu ne a bal ahya'un rayayyu ne inda rabbihim a wata aya kenan yurzaqun ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
Allah ce kar ku yi tsammanin waɗanda suka mutu ta a hanyar daga addinin Allah a watan matattu ne Allah ce bal ahyawun inda rabbihim yurzaqun bari dai rayayyu ne a wurin ubangijinsu suna waɗanda ake azurta su wato suna more rayuwa suna jin daɗi fiye da kowa shi yasa idan ka duba ƙur'ani da Allah kawo matakai na mutane ranar gobe kiyama yace wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma aman ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا to kai iyakan abin da za ka yi a cikin rayuwarka ka samu shiga cikin wannan ayan Allah ce wa man yuti'il laha war rasula duk wanda ya bi Allah da manzo sau da kafa ya musu da'a wurin yi nayi bari na bari ya bi dokokin su fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim to waɗannan mutanen suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima su wane ne Allah musu ni'ima su ne waɗanda kullum kake roƙon Allah ya saka a cikin su اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم to waɗannan ɗin idan baka san su ba ga su Allah zai gaya maka minan nabiyina annabawa su ne matakin farko wasiddiqina da siddiqai irin su na abubakar kenan shi ya samu shiga cikin wannan sai Allah ya ce washuhada da kuma shahidai su ne suke zuwa a mataki na uku wasalihina da sauran mutane na kwarai Allah ya ce wa hausna ulaika rafika zalika lafadul min Allah wa kafa billahi alima in baka samu shiga cikin wannan taron ba ran tashin kiyama to ka shiga uku kai duk yanda za a yi ko da sahu na hudun nan ne ka shigo cikin as-salihina ina fata an gane wanda ake faɗa kullum cikin tahiya min ibadika salihina to ka samu shiga cikin waɗannan idan ka samu shiga cikin wannan tawagan Allah ce wa hasuna ulaika rafika Allah samu a cikin su sai Allah ya ce mi
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
na'am a wannan ayan Allah subhanahu wata'ala yi zai karantar da mu sunnar rayuwa ta a matsayinka na mai imani ka sani wannan duniyan da aka zo gida ce ta jarrabawa yadda ka san makaranta baka isa baka je makaranta ka ce ba za a ma jarrabawa ba kana so kawai maka certificate ka gama jami'a ko ka gama secondary school ko ba zai taba yiwa ba haka ne ko ba haka ba to wannan duniya kamar makaranta ce dole ama makaranta ama jarrabawa a aji daya aji biyu har aji shida haka ka je jami'a level 1 zuwa 4 idan kana wani course daban masu shekara biyar kai shekara biyar dole ama jarrabawa to haka duniya Allah ya tsara ta dole ai jarrabawa kisa ce tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata saboda me ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah ce alladhi khalaqal mauta Allah shi ya halicci mutuwa wal hayata da rayuwa liyabluwakum dan ya jarrabe ku to ka zauna da shirin dole Allah sai ya jarrabe ka to Allah nan sai karantar da mu sunnar rayuwa ga waɗansu ababe da Allah ke jarraban bayi me ya kamata su in aka jarrabe su Allah ce wala nabluwannakum Allah ya ce tabbas sai mun jarrabe ku Allah sai dai amfani da abubuwan karfafa zance guda biyu lamun din nan za ka kaddara ta ma lamul kasmi ce Allah rantsuwa yake sannan ya ce nabal wannakum nunu taukidi ne da nunun ne guda biyu aka idgamin ɗaya cikin ɗaya yana nuna tabbas Allah sai ce sai ya jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi bari ka ji wani rahama na Allah subhanahu wataala sai ce bi shay'in da dan wani abu kaɗan duk jarraba da Allah zai maka she'un ne dan kaɗan ne ya ce idan na maka mai yawa ba za ka iya ba ko ka mutu ko ka bar musulunci malamai suka ce duk abin da ya samu mutum yana cikin bishai'in suka ce a shai'u na littakalil wa tahqir dan Allah ya kankantar da wannan abu bishai'in min al da dan wani abu na tsoro a shiga cikin firgici da tsoro a shiga cikin halin insecurity yan ta'adda su dame ku a kawo muku hari a masallatanku a kasuwanninku a gidajenku a gonakanku a hana ku zaman lafiya yana cikin bishai'in min alkhawfi ina fata an gane ko kuma a jarrabe ka da tsoro na waɗansu makiya su sa ka a gaba suna soye sun ga bayanka a wurin aikinka ne a wurin sana'anka ne a koma a menene da waɗansu munafukai su sa ka a gaba kai ta shiga tsoro da firgici wane fa yana so ya ga bayana ko su wane sun takura min suna so su ga bayana a dan wani wuri ne da ka makale ana so sai an fidda kai ka san duk akwai wannan ka kasa bacci Allah ce min al khawfi wal ju'i da kuma yunwa a shiga cikin hali na yunwa imma abinci yayi tsada ko abinci yayi karanci duk yana cikin yunwa ya zanto abinci sau uku ba ko ina ake iya yi ba yanzu a Najeriya ba kowane gida ake abinci sau uku ba sai maleji haka ne ko ba haka ba yana cikin aljihu ko kuma a zo a yi noma noman bai yi kyau ba imma a samu karancin ruwa ko kuma a samu ruwan ya yi yawa ya ɓata gonakai ko kuma a gonan ta yi kyau tsuntsaye su zo su ɓata shi ko kuma tsutsa ko ma dai menene a samu dai wani abin da zai kosin yunwa a ban ƙasa yana cikin aljihu sai Allah ce wa naqsin minal amwali da kuma talauci shegen kenan haka ne ko ba haka ba asalin mugun kenan Allah jarrabe mutane da talauci na kasin min al'amwali ka buga ka buga ka buga ko ina ya kulle ka rasa yadda za ka yi kana ta iya ƙoƙarinka Allah na ca talauci ƙara maƙure mini shi in ji malam kabir gombe an gane ko ka yi duk yadda za ka yi na kasin min al'amwali idan talauci ya yi talauci fa akwai lokacin da sai ka dinga tunani mara kyau haka da ko ba haka ba ba abin da zai kontrolin ɗinka in ba imani ba imani kaɗai zai taka maka birki ke sa wani mai waka yake cewa wai talauci mutum ne baki mai gizo da do da ƙozo da annakiya in ya tadda yaro yana tankwara shi ya maishe shi tsoho da ƙarfin tsiya in ya tadda tsoho yana ƙarisa shi ya bushe ya motsa kamar tsarkiya ya ce mutum mai mutunci in ya talauce a mai shashi mugu mara gaskiya haka da ko ba haka ba to kaga wannan duk sunnonin talauci ne wannan abu kaga mutum da mutuncin shi ya dauke shi mara mutunci a cikin gidan kuma ba za ka ba da umarni ba a sa auren kawar ka ba shawara ba kama sani ba akwai wanda ya kira ni tsaban talauci yarsa aka sa wa ranar aure bai sani ba da kanin shi da mamasa suka yi shawara ya zo ya masifa uwar ta ce za ka yi kayan ɗaki ne in mana shiru wallahi ya zo na ce kai haƙuri ka yi tiyala ne kawai kanin shi ne ya sa rana shi ya ba da yarin yadda ya haifa sai bai da ko sisi na kasin min al'amuwa da kenan to shi yasa ka yi ta addu'a Allah ma tsare da talauci hatta annabi na addu'a Allahumma inna na'udhu bika min al-kufri wal faqri ina fata an gane to shi yasa talauci ba abu bane mai kyau abu ne da ke ko zubar da mutunci Allah ya ce wa naqsin min al-amwali sai ce wal anfusi da kuma rayuka a dinga samun mace-mace imma annoba ta fado ai ta mutuwa ko kuma a samu jarrabawa wannan yawan mace-macen imma ko a karan kanka 'ya'yanka su ta rasuwa ko 'yan uwanka duk abin da zai faru da kai ka duba ba ya faru da wanda ya fika manzo Allah 'yan shi guda bakwai ɗaya kaɗai ya rusu ya bari shi da gaba ɗaya son rasu Allah ba ya son shi ne ya fi ɗaya guda bakwai Fatima kaɗai bar duniya ya bata ita ɗin ma bayan ya rasu lauta shi da ita ma ta rasu to shi sa duk abin da zai same ka na jarrabawa na rasuwa wani wanda kake kauna kai hakuri ina fata an gane ya samu hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam a cikin musnad na imam ahmad dan hanbal allah kara masa yadda annabi yake cewa a cikin wannan hadisin daga babban sahabi duk da hadisin ya zo ne daga abu musa al-ash'ari amma da labarin hadisin ya zo a cikin musnad wani daga cikin magabata hammad bin salama ɗaliban musulun sun san sunan shi ko inda an ce kala haddasana musa ibn ismail attabu zaki kala haddasana hammadu shi na ɗan salama ku to shi wannan hammadu bin salama yake bada labarai yace daga abi sinan yace da fantu ibn alli yace na binne ɗana da na haifa ya rasu mun je makabarta an binne shi yace muna cikin makabarta yace fa akhadha bi yadi abu talha al khawlani wani daga cikin magabata abu talha al khawlani sai ya kama hannuna jawo ni fa'akharaja ni ya fidda ni daga cikin makabarta wa ƙalali ya ce da ni ana ubashiruka ba zan maka albishir ba ɗan shi ya rasu an zo an binne shi yana cikin damuwa da baƙin ciki bari ka ji magabata na ƙwarai madadin ya zo ya ƙara masa baƙin ciki a sai ya faranta masa rai wani ne ce ai wallahi mutuwan da akwai baƙin ciki to ai ka ƙara masa baƙin ciki kenan a sai ya ce ala ubashiruka ba zan maka albishir ba ƙala ya ce bala imin albishir sai ya ce da shi haddathani Dahak bin Abdurrahman ka ji magabata kenan e imana haddasana karshe fadin manzo Allah za ka mu yace haddathani Dahak bin Abdurrahman yace ɗaya daga cikin tabi'ai mai suna Dahak dan Abdurrahman ya bani labari an abi Musa daga babban sahabi Abu Musa kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce qala Allah ta'ala hadisul qudusi kenan Allah ya ce ya malikal maut ya kai mala'ikan mutuwa Allah ke magana da shi ƙabbata wala da abdi ka karɓi ran ɗan bawana ka je ka ɗauki ran ɗan bawana ƙala na'am ya ce da Allah eh ƙabbata ƙurrata ainihi wa samarata fu'adihi ka karɓi farin cikin ran shi da ainihin farin cikin zuciyar shi ƙala na'am ya ce ƙwarai da gaske ƙala sai Allah ya ce fama za ƙala abdi to mai bawana ya ce da ya ji labarin ɗan shi ya rasu an gaya masa ne ko ya gani a lokacin mai kaji ya faɗa kala sai mala'ikan mutuwa ya ce hamidaka wastarja'a ya gode maka ya yi istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kala sai Allah ya ce a gaya wa mala'iku ubunu lahu baitan fil jannati wa sammuhu baital hamdi ku gina masa gida a cikin gidan aljanna gidan a sa masa suna gidan godiya ta ta falala kenan saboda me an karɓi ran abun da yake so ya gode wa Allah ya kuma mai da al'amarin shi zuwa ga Allah Allah ce sakamakon da zan mishi a gina masa kataɓarin gida a cikin aljanna gidan a rubuta baitul hamdi e da ka fita aljanna kana yawo kaga rubuta baitul hamdi Allah kai mu to wannan gidan wani da ɗan shi ya rasu bai yi ihu ba bai yi raki ba ya mai da al'amarin shi ga Allah sai a ce to ga gidan da za a bashi sunan gidan baitul hamdi Allah ya ce wasamarati wa bashirin sabirin a samu kuma matsala na ainihin karancin abinci ko lalacewan amfanin gona duka waɗannan ababe da za su faru da mu me ya kamata mu yi Allah ya ce wa bashirin sabirina albishir ga masu haƙuri duk abin da zai faru kai haƙuri Allah ce to albishirinka ga wani albishir da Allah ya faɗa Allah zai ne za a sabatu musibatun su ne waɗanda idan musiba ta same su ƙalu he su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi mu dinnan mallakan Allah ne Allah ke iko da mu shi ya halicce mu dama mu nashi ne da duk abin da muka mallaka inna lillahi kenan domin lamun lamun tamliki ce cewa da ake ga Allah muke wannan kuskure ne ina fata a mu dinnan mallakan Allah ne Allah ke iko da mu duk wanda ke da iko da kai yana da iko da abunka haka da ko ba haka ba zai yanda ya ga dama da kai ai shi yasa ma annabi ya faɗa cikin hadisi wani sahabi da mahaifin shi ya karbi dukiyar shi ya kawo ƙara annabi ce an tawa maluka li abika da kai da dukiyar duk mallakan mahaifinka ne idan fa ka gina gida ka kera gida kana shirin shiga kawai ka je ga mahaifinka ya riga ka shiga bayan da ka iya da shi ruwa ta sha in ji masu langa ina fata an gane malamai suka ce ka ƙara gina wani ka gina wannan a federal locus misali kawai je riga ka shiga sai ka koma shanga housing estate ka ƙara kera wani ji labari sai ya koma wancan nan kuma sai ya sa yan haya malamai suka ce nan ma ruwa ta sha bayan da ka iya da shi sai ka koma ka gina wani a GRA ana gama ginawa ya koma ya shiga can masa yan haya malamai suka ce nan ma ruwa ta sha daga nan ne sai kotu ta taka masa birki to dattijo fa kai hakuri karfin ka ya kare bi ma'ana a nuna maka ne muhimmancin iyaye ina fata an gane an san ma ba za su yi hakan ba amma ka gane girman da suke da shi shi yasa annabi ya ce an to maluka li abika to Allah da ya halicce ka yake ce inna lillahi Allah shi ya halicce mu shi yake iko da mu shi yake mallakan mu wa inna ilaihi raji'una dukkan mu kan urin shi zamu koma to dan ya mana wani abu kuma sai me ina fata an gane to kaga ka sallama wa Allah kenan wa sallimu taslima din kenan to sai Allah ya ce ire-iren waɗannan mutanen me za su samu arama أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
ula'ika alaihim salawatu min rabbihim irin waɗannan mutanen suna da wani irin salawat wani irin gaisuwa na girmamawa daga wurin ubangijinsu wa rahmatun da wani irin rahama Allah kuma sai ya ba da shaida a kansu walaka humul muhtadun waɗannan su ne suke kan tafarki na gaskiya waɗannan su ne shiryayyun mutane malaman musulunci sun tattauna ƙarƙashin wannan ayan da ayoyi ire-iren waɗannan suka kawo ɗansu ababe kamar haka suka ci abu na farko a matsayinka na musulmi kamar da na buɗe da shi ka sani a gidan jarrabawa kake ka zauna da shirin allah sai ya jarrabe ka a cikin dukiyanka ko cikin iyalanka ko cikin lafiyanka ko ya jarrabe ka da munafukai su sa ka a gaba ina fata an gane a unguwanku ne a wurin aiki ne a masallaci ne a makaranta ne wasu kawai su sa maka ido su hana ka zaman lafiya wani a masallaci ma haushin ka yake ji jarrabawa ne saboda me Allah ya faɗa cikin Qur'ani mai girma yace mun sanya sashin ku ya zama fitina ga sashi yace a tasbirun shin za ku yi hakuri mu karan kanmu ma jarrabawa ne ga junanmu haka ne ko ba haka ba wani lokaci iyayenka ma jarrabawa ne akwai wanda shi matsalan shi a rayuwa iyayen shi ne yana kyautata musu kuma sun takura mishi sai kai hakuri kai ta bin su har ka shiga aljanna wani kuma matsalan shi iyayen shi ne yana kyautata musu amma kuma suna cutar da shi wani matsalan shi matar shi wata mata matsalan ta mijinta wani matsalan shi makwabta ina fata an gane wani matsalan shi makwabta na unguwa wani makwabta a wurin aiki wani makwabta a kasuwa duka wannan jarrabawa ne a tasbirun wa kana rabbuka basira ubangiji ya san abin da ke faruwa kuma yana gani to ka zauna da shirin Allah sai ya jarrabe ka saboda me ya jarrabe waɗanda suka fika hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam ruwayin Ahmad dan Hanbal da Imam Tirmidhi da Ibn Majah hadisi ne kuma ingantacce annabi ta shaddun nasi bala'an al-anbiya waɗanda suka fi kowa shiga bala'i da masifa sune annabawa in dai ibtila'i ne a jarraba ɗan adam babu wanda aka jarraba kama annabi duk wani annabin da ya zo to ya shiga jarraba wanda babu wani wanda ya shiga irin shi annabi ce summal amsal fal amsal sannan kuma haka za a yi ta abun waɗanda suka biyu bayan annabawa da imani da aiki na gari jarrabawansu za ta ainihin ƙarfi sai annabi ce to idan yubtalar rajulu ala hasbi dinihi ana jarraba mutum ne gwargwadon addini idan addinin ka na da ƙarfi sai a maka jarrabawa mai karfi idan addinin ka sako-sako ne sai a ma jarraba sako-sako saboda me Allah ya san da an maka abin da za maka bar musulunci Allah ya san akwai wanda fa in ya dora mishi wata fitina Allah zai bar musulunci akwai wanda Allah ya bashi kuɗi ya san in ya shi talaka zai iya kafircewa Allah ce wannan ku bashi kuɗi mu huta sai mai da shi mai kuɗi akwai wanda kuma Allah ya hana shi kuɗi ya mai da shi talaka saboda ya ta zuwa masallaci in ya hana shi kuɗin shi ko matsiyaci za a yi sabon Allah kan sai inda karfin shi ya kare akwai wanda ya ce shi wajira yake kuɗi sai ya yi ƙara'i na ce har abada ba za ka yi ba kuwa wai ƙara'in holewa zai yi to kaga wannan idan Allah na son shi da rahama sai ya hana shi kuɗi to wannan haka hadisin yake imamul ghazali a cikin littafin shi na shahararre ihya ulumuddin ihya ulumuddin yake cewa shi fa haƙuri wani abu ne da yake banci dan adam dan adam shi Allah yake banta da ainihin haƙuri saboda darajar da dan adam ke da shi a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim annabi ce ajaban li amril mu'min abun burgewa da mamaki yana tattare da al'amarin mummuni duk mai imani imani na gaske to akwai abun mamaki game da shi annabi sai ya ce a cikin wannan hadisin inna amrahu kulluhu khair al'amarin mummuni gaba ɗayan shi alkhairi ne shi in dai mutum mummuni ne to al'amarin shi gaba ɗaya alkhairi ne sai ce wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda ke da wannan cikin halitta sai mai imani yace in asabathu sarra'a shakara fa kana khairan lahu idan wani abun bakin ciki ya same shi sai gode wa Allah in asabathu sarra idan wani abun farin ciki ya same shi shakara sai gode wa Allah idan ya samu wani ni'ima ya samu alkhairi sai ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wa in asabathu darra idan kuma ad-darra'u ne ya same shi wani cuta a cikin dukiyar shi ne a gangan jikin shi ne a cikin iyalan shi ne a mu'amala na rayuwa ne sabar sai ya haƙuri fa kana khairan lahu nan ma sai ya haƙuri haƙurin kuma ya zama mishi alkhairi to kaga cikin wannan hadisin za ka gane cewar haƙuri wani abu ne da ke da falala kuma yake da mahimmanci Allah faɗa cikin alƙur'ani mai girma a cikin suratul baqara aramma yace am hasibtum an tadkhulul jannata am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
Allah ce shin kuna zaton za ku shiga aljanna haka kawai abin da ya samu magabatan ku ko bai same ku ba sai ce ya same su fa alba'asa'u waddarra wa zulzulu an jarraba su jarrabawa cikin harkokinsu na dukiya jarrabawa a gangan jiki jarrabawa a cikin zuciya ta kowane irin yanayi an jarrabe su hatta ya kula rasulu wallazi na amanu ma'ahu har sai da ta kai manzon da aka aiko da waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa ma mata nasarullahi wa insha Allah zai taimake mu ne yaushe nasara za ta zo daga wurin Allah Allah ce ala ku saurara inna nasarallahi qarib nasaran Allah tana nan kusa to kaga an jarrabi annabawa da masu imani har suna cewa Allah yaushe ne za mu samu nasara to akwai lokacin da in ka shiga wani jarraba sai ga kamar Allah ya manta da kai ma haka ne ko ba haka ba ka ce ma kai addu'a an yi karba wallahi an karba ba taba addu'a Allah bai karba ba sai da in an roki Allah saban Allah duk abin da ka roka ya tabbata a cikin hadisi ka dauka Allah ya karba kawai shi Allah yana yin abu ne a lokacin da ya dace yakan yi abu ne a lokacin da shi ya ga dama ba lokacin da kai ka ga dama ba ke sa masananta addu'a'u nema alfarma kake ba umarni kake ba wa Allah ba ina fata an gane yana daga cikin abin da zai sa dole kai hakuri in kana bukatan aljanna hadisi ya tabbata annabi ce huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bil shahawat ita aljanna fa an kewaye ta ne da ababen da rai baya so ita wuta kuma aka kewaye ta da abin da nake sha'awa duk abin da za ka ga lokaci zuciya ke fiskanka za ga abin sabon Allah ne duk abin da za ka zuciya na ki sai ga kuma alkhairi ne lada ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah ce wa nabalukum bisharri wal khairi fitina ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعون ترجعون.
وإلينا ترجعون thumma ilaina turja'un ونبلوكم هكذا.
بالشر والخير فتنة wa ilaina وإلينا ترجعون Allah ce yana jarraba mutane bi sharri da sharri wal khairi da alkhairi fitina dukka fitina ne in Allah baka lafiya jarrabawa ne in ya baka in ya- o- in ka samu cuta kuma jarrabawa ne ina fata an gane lafiyar da Allah baka jarraba ka yi haka cutar da ta same ka ma jarrabawa ce talauci da yake ta binka kana gudun shi yana sai kun kulla kawance ne shi ko ba ka ba jarrabawa ce arzikin da kake ta bi yana gudu yana shi bai yadda da kai ba jarrabawa ne to kuma Allah baka dukiyar ma jarrabawa ce Allah baka mulki jarrabawa ne ya hana ka mulki ma jarrabawa ne wato duk halin da kake ciki an taimu butala kai abun jarrabawa ne yasa ce bi sharri wal khairi fitina wa ilaina turja'un Allah ce wurin mu za ku dawo gaba ɗaya kaf dan muku hisabi dan a ga waye ci jarrabawa a cikin ku shi yasa Allah ya gaya wa masu imani gaba ɗaya dan su kwantar da hankalinsu su san cewa dole fa zai jarrabe su yace alif lam mim ahsiban nasu أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
Allah ce alif lami a hasiban nasu an yi turaku an ya ƙulu amanna shin mutane suna zaton kawai sai a ƙyale su babu jarrabawa don sun ce sun yi imani wahum la yuftanun can su ba za a jarrabe su ba Allah ce ba zai yi ba wala karfatan nan ladina min qablihim haƙiƙa abun jarrabe waɗanda suka gabace su sun fi su imani da tsoron Allah Allah kan yi wannan jarrabawan ne a cikin al'umma a cikin mutane Allah ce fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin dan Allah ya bambanta tsakanin tsaya da tsakuwa Allah ya bayyana su wane ne masu imani na gaskiya waɗanda suka gaskata Allah da abinda manzanni suka zo da shi wala ya'lamanna al-kadhibin Allah ya bayyana da makaryata masu imanin harshe masu imanin baki imanin da bai ainihin tabbata a cikin zukatansu ba to shi yasa jarrabawa sunna ce ta Allah ga duk wanda ya imani da shi sannan dukkanin wani rabo a duniya ko a lahira da samun ɗaukaka da samun matsayi yana faruwa ne idan kai haƙuri a lokacin da kai gaggawa sai ka wuce inda ya kamata ka ji haka ne ko ba haka ba amma in ka tafi a hankali kai haƙuri sai ka kai inda ba a tsammani malamai suka ce ana samun waɗansu ababe in aka yi haƙuri na farko alhusulu ala darajatil imama haƙuri kan ba wa mutum ya samu matsayi na shugabanci idan kai ta haƙuri kai ta haƙuri kai ta haƙuri sai ga ka cimma abin da kake so ka cimma Allah ce wa ja'alnahum immatan yahduna bi amrina
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Allah ce mun sanya sun zama shugabanni waɗanda suke shiriwa da al'amarinmu lamma sabaru a lokacin da suke haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinun sun kasance kuma suna da yaqini dangane da ayoyinmu kisa ibn taymiya yace waɗannan ababe guda biyu da su ake samun shugabanci as-sabr wal yaqin kai haƙuri kuma ka samu as-sikatu billahi ya zama kana da yaqini da cewa Allah zai yi duk lokacin da ka ɗauka Allah ba zai iya ba to sai ya barka da wayonka ina fata an gane amma lokacin da ka ɗauka Allah zai iya to Allah kuma sai ya yi amma dole sai ya ga iya ƙarfin haƙurinka tukunna sahabban shekara nan suka yi suna haƙuri tun daga makka a kore su a gidajensu a ci musu mutunci a kwace musu dukiya suka hijira suka bar komai abin da suka mallaka mutanen baka suka ce ya zama nasu suka kwaci suka koma madina zaman bakunta tsawon shekaru ana zama na talauci da yunwa ƙarshe sun mallaki duniya gaba ɗaya ina fata an gane a cikin shekaru talatin da barin annabi duniya sai da ya zama sahabbai sun mulki duniya tun daga gabar da madina in kai gabar har sai da suka je gwanzuwa ƙasan china suka kai musulunci wurin idan kai yamma sai da suka zo har spain idan kai arewa su ne har egypt ina fata an gane to duk wannan ya faru ne lamma sabaru saboda sun yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinun sun zamto masu yaƙini dangane da ayoyin Allah sannan in aka yi haƙuri kuma haƙuri ne kaɗai Allah ke ba da ladan da ba a kirgawa inna ma yofa sabiru na ajarahun bi gairi hisab Allah ce muna cika masu haƙuri ladan su ba a lissafi kawai a ta rubutawa ba a rubuta ladan masu haƙuri kawai za a yi ta bayarwa ne sannan malamai suka ce abu na uku akwai ma'iyyatullahi lissabirina duk masu haƙuri Allah na tare da su ke sa idan muka yi haƙuri musamman a wannan gaban a ƙasar nan da ake cikin matsaloli da yawa bayan ga matsaloli na zahiri kuma ga takala na addini haka kawai ana kashe ku kuma ce ku kuke kashe mutane ina fata an gane dukkanin wani data da security Najeriya ke da shi abinda suka taskance shine duk rikicin da aka yi na insecurity a Najeriya waɗanda suka mutu musulmai sun fi kiristoci yawa ina fata an gane wannan shine abin da su suka taskance kenan ba abin da mu muka sani ba dan su suna rubuta dan kadan ne an kashe mutum 100 a ce mutum 10 saboda a zauna lafiya karata da hankalin mutane ba sa faɗan figatsin abin da ya faru duk da aka kashe da sai a rage a faɗi kadan a kwantar muku da hankali to duk da haka sun ce waɗanda aka kashe musulmai sun fi kiristoci yawa maka ce wai ana kiristoci genocide ana musu kisan kare dangi wannan dole sai an yi haƙuri saboda me addinin ka ake yaƙa ba kai ba ai ba wai kalan ka bane ba a so addinin naka ne ake jin haushi to idan aka yi haƙuri Allah na tare da mu ya faɗa tun ayan da muka buɗe da ita yace ya ku masu imani istainu bis sabri wa sala inna Allah ma'as sabirin Allah na tare da masu haƙuri ya sake faɗa cikin bakara kan min fi'atin qalilatin
kan min fi'atin قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين يتي ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين a can cikin suratul anfal ya ce wa in yakun minkum alfun wa in yakun minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah wallahu wallahu ma'as sabirin to kaga ire-iren waɗannan ayoyin suna kwantar da hankali wallahu ma'as sabirin Allah na tare da masu hakuri duk lokacin da Allah ce na tare da kai fa ba wanda ya iya da kai shi yasa wallahi kun ga musuluncin nan in banda na Allah ne da an gama da shi tuntuni in banda addinin na Allah ne da yau musulunci ya zama tarihi amma an buga an buga an buga kuma haka za a bar shi kai duk abin da za ka yi kai munafurcin kai makirci kuma ka ji ana kiran sallah ina fata an gane ka kashe ka kashe ka kashe kuma ga an tafi aikin hajji an ji arfan an taru ka mutu da bakin ciki yanzu ka duk yanda ce kashe falastinawa fa sai ka ji kiran sallan asuba sai wani wani irin mutane ne haka an yi ruwan bama bamai an yi ruwan wane ne sai a ji ana kwala kiran sallah cikin dare waɗannan kan ba za su kare ba ne ba ba za su kare ba saboda addinin Allah suke rage da shi duk kisan gillan da aka yi musulmai a kafancan da zangon katab da wane ne da yalwan shandam da jos musulmai sun bar wurin suna nan kuma har abada ba za su bar wurin ba inna ardullahi wasi'atun fa iyaya fa abudun kasanta Allah ce kuma ya ci abota mishi shi sa duk abin da za ka yi musulunci yana nan ba inda ka iya da shi sai dai mutum ya mutu da bakin ciki musulunci ya zamo tsamiyan kan kabari bakin cikin masu kunu ina fata an gane na daga cikin abin da ake samu Allahumma amin idan aka yi haƙuri mahabbatullahi lissabirina Allah na son masu haƙuri ya faɗa cikin suratu ainihin Ali Imran wa ka'ayyin min nabiyin katala وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين a cikin wannan ayan Allah ce wallahu yuhibbu sabirin Allah na son masu haƙuri sai gaba ta biyar masu haƙuri Allah na ainihin ba su kariya daga dukkanin kaidin mai kaidi da makirci mai makirci in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا وإن بها تصبروا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط Allah ya ce duk lokacin da wani abu kyakkyawa ya same ku kuka same shi ta suhu yana bata musu rai sun tsani su ji musulmi ya ci gaba sun tsani su ji duk wani alkhairi a yankin musulmai sun tsani su ji duk wani alkhairi a ce musulmai ke da shi wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha amma da an ce ga wani mummuna abu ya faru da musulmai suna farin ciki suna murna Allah ce wa in tasbiru idan kuka yi haƙuri wa tattaɓu kuka tsare dokokin Allah dole mu tsare dokokin Allah kafin ya taimake mu ba mu yi ta haƙuri ba kuma muna saba mishi ba abin da zai mana a mu yi haƙuri wa tattaku mu tsare dokokin shi la yadurrukum kaiduhum shay'an da kaidin su da makirci ba abin da zai muku ba zai cutar da ku ba inna Allah bima ya'maluna muhitun Allah yana kewaye da duk abin da suke aikatawa a yi mitin a kulla kulla Allah na wurin da ilimin shi da jin shi da ganin shi su kulla ya warware su kulla ya warware abu na ƙarshe da ake samu in aka yi haƙuri saboda lokaci ana samun gidan aljanna shine ƙololuwan cin nasara Allah ce waje zahun bai masu baru a ramma وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ya ce sakamakon su da suka yi haƙuri shine aljanna da alhariri jannatan harira a nan gidan duniya haramun ne ka sa alhariri kai namiji amma a gidan aljanna shine kayan ado jannatan harira bayan an shiga aljanna mala'iku zo suna gaishe mu insha Allah Allah ce wal mala'ikatu arama yadkhuluna alaihim الملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليكم.
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار Allah ce za su shiga gidan aljanna saboda sun yi haƙuri mala'iku suna shiga min kulli babin ta kowace kofa suna musu jinjina salamu alaikum bima sabartum eh muna gaishe ku saboda kun yi haƙuri an cutar da ku kun yi haƙuri talauci ya dame ku kun yi haƙuri eh jagaba ya shaƙe ku kun yi haƙuri salamu alaikum bima sabartum fanima qubaddar anan ya kamata mu tsaya sai wani sati insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah man afwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh